أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na al-ma'adbatun nabawiyya fi adabil hayatil yawmiyya lin nabi sallallahu alaihi wa sallam za mu tashi a shafi na 86 sharabul ma'i wa nahawuhi ala salasi marratin wa duna ajila min ahammi al-ashya'i allati fa'alaha ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam wa amarna bi fi'liha hiya kayfiyatu shurbil ma' وغيرها من المشروبات عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في شراب ثلاثا وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاثة وسموا إذا أنتم شربتم وحمدوا إذا أنتم رفعتم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب الماء رويدا رويدا دون دون استئجال ويتنفس بين الواحدة والأخرى وكان يتنفس ثلاثا وفي بعض الأحيان مرتين وهذا الاختلاف يتعلق بقلة الماء وكثرته كثرتها عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب تنفس ثلاثا وقال هو أهنأ وأمرأ وأبرأ وهو يشير في هذا الحديث إلى أهمية طريقة الشرب هذه الناهية السهية ولقد عبر الرسول صلى الله عليه وسلم مراحل الشرب ثلاثا حين قال هو أهناء أي أكثر شعورا بالهناء أمر أي يكون طريق الماء طريق الماء إلى المعدة أسهل ومن يشرب الماء ثلاثا يروى أدشه ويذهب ظمؤه ويذهب ظمؤه abra'u a shurbul ma'i salasan afdalu min an-nahiyati sahiya wa afyadu lil ma'ida kama aslafna fa fil usul al-qad kalima لم تكن هناك في المنزل أقداه كثيرة للشراب ولذلك كان هذه الأقداه تستخدم بشكل مشترك كما أنها لم تكن للماء فقط بل كان يشرب فيها الماء والحليب والعصير الفاكهة وفي بعض الأحيان يجتمع أناس في منزل ويتبادلون استخدام نفس الكديه سويا وهذه هذا ما زال سائدا في كثير من من مدن العالم وقراها ومراكزها في الحفلات والدعوات وكان يتم تقديم شرابات شربات والماء وماء زمزم بهذا الشكل فكانوا يملؤون القدح بالشراب ويؤدونه شخصا بعد آخر وهذا كان يشرب ما يقارب من أربعين شخص أو أكثر من ذلك حسب عدد المجتمعين أحيانا أخرى كان يودع القليل من الشراب في القدح ويمر على الجميع ويشرب كل شخص منه جرعة أو جرعتين وفي هذه الحالة يتنفس الجميع داخل القدح وهذا در بالصحة فقد يكون بين هؤلاء الجماعة من هو من هم مرضى ويتسبب هذا الأمر بنقل المرض للآخرين ولذلك يندب إلغاء هذه العادة أمال يتي شن شروة ينهي akan maratib guda uku wato mutum ya sha ruwa ya cire kai ya yi numfashi ya numfashi ɗaya ko ya numfashi biyu kuma har uku sai sake kafawa ya sake sha ya sake cirewa ya yi numfashi ya sake sawa ya sake sha yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu kuma shi yake aikatawa yanda za mu sha ruwa ba wai yanda muka ga dama kawai za mu sha ruwa ba an koya mana da duk wani abin sha an samu hadisi daga Anas dan Mali yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai numfashi wato to uku wajen idan zai sha ruwa wato ya sha ya cire sai ya numfashi daya biyu uku sai ya saki sha haka har zo uku a wata ruwaya daga ana daga Abbas ibn Abbas yake ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku sha ruwa irin shan raƙumi ku sha raƙumi ha shi haka yake sawa yana sha yana numfashi a ciki yana sha sai ya ga ya yi makil to shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu ya ce sai dai ku sha ruwa so biyu ko so uku uku kuma in za ku sha ku ambaci Allah sannan in kun gama sha ku gode wa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shan ruwa hankali a hankali shine ran nan nake cewa muna ramu cewa muke shan turawa idan mutum mun ga yana shan ruwa hankali haka sai muna cewa yara kai kana yin shan turawa to ashe ba shan turawa bane shan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa da muka taso mun ga abubuwa da yawa a wajen turawa ba mu san cewa manzo Allah ya koya musu ba wallahi daga hadisan manzo Allah suka dauka sallasala su turawan ba sa cewa ne manzo Allah amma yanzu da zamani ya kai suna faɗa eh yanzu zamani ya kai jewa suna faɗa cewa wannan asalin shi daga musulunci aka ɗauko shi saboda shi ne iyakar gaskiya musamman abin da ya shafi magani medicine da yawa da yawa daga wajen malaman musulunci aka koyi abubuwa da yawa duk da cewa an batar da sunayensu ba a ganewa wanda suka yi ilimi sosai suke gane cewa musulmai ne in ma kana kiran su a malai tattafan su yanzu ga su an mai da shi turanci ba za ma ka gane wani musulmi ba ne ya za ka yi ka ɗauka abasina wai shi ne ibn sina na a kaga sai wanda ya sani sai ɗauka wani kaman wani jarfata ce na nan ko kuma suna nan da yawa ibn khaldun haka za ga sunayensu wani iri sun mai da shi turanci to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sharwa a hankali a hankali ba gaggawa sannan yayin cire yayin numfashi ko daya ko su biyu wani lokaci har uku sannan ya sha sau daya ko sau biyu ko sau uku wannan kuma ya danganta da yawan ruwa ko da karancinsa ko yawansa ka san wasu abubuwan mu alhamdulillah ba za mu gane ba saboda wadata saboda wadata yanzu da a ce Allah ya kiyaye duk masallacin nan a ce kishi ruwa ke damun babu ruwa sai aka kawo mana kwalbar ruwa wan lita ita kenan da za ka gane hikimar manzo Allah na za ka gane za ka gane an gane hausan ai to wani lokaci wasu wuraren ba su da ruwan mu kuma kaga Allah ya ba mu shi da yawa shi yasa wani karatun sai ga gaya amma za ka tsaya haka mu sha mu zubar mu tattaka mu yi mu bar famfo yana talba ya kwana wasu wanda za su sha din ma babu Allah mun gode to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisin Anas dan Malik yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya sha ruwa sai ya numfashi wajen ruwa sau uku to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi wannan yin numfashin wato shine yafi mutum ya samu nutsuwa sannan shine yafi mutum ruwan ya gangara cikinsa cikin sauki shine yafi kuma mutum ya samu lafiya saboda idan kai shan ruwa shan ruwan raƙumi kawai fitsari zai zama amma an kai sha yadda aka koyar ma zai tafi ya bi ruwan ya bi jini ya shiga duk inda ya kamata ya shiga a jikin nan adam to yana nuna mana cewa wannan hadisi yana da muhimmanci wajen yadda za mu sha ruwa ta wajen samun lafiyarmu mu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kira waɗannan matakai guda uku yace shine yafi wato mutum ya samu nutsuwa na biyu yace shine yafi ruwan ya gangara cikin wato me suna me ida me suna shi da Hausa sumbi ko na karamin hanji su karamin hanji inda ruwan zai gangara cikin karamin hanji cikin cikin sauki sa'annan mutum zai sha wa idan ya haka kishirwarsa zai tafi da yake ji yana tafiyar da kishirwa da sauri sa'annan shi wannan shan ruwan guda uku shine wajen lafiya ya fi amfani wajen karamin hanji ya taimaka masa kamar da muka gabatar kuma ya ce a wannan zamani da ga zamuna da suka wuce wanda za ka ga gida ne guda abin shan ruwan guda ɗaya ne da mutanen gidan da baƙi shi ne kuma ba ma ruwa kaɗai ake sha da shi ba a'a ana shan abubuwa da yawa a sha ruwa a sha nono a sha madara a sha duk shi kenan za ka ga za ka ga wannan tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da cewa kar wani ya numfashi a cikin ruwa kar wani ya ya a sha ruwa a hankali cikin tsari wannan kuma za ka sani al'ada ce wanda har yanzu a wasu wurare ana yin ta a duniya na wajen bukukuwa kuma banda ma yanzu da aka zo da magana abubuwa aka sa mana kyamun yan uwanmu amma ba haka ba ai da za ka ga wuruwa ko a makaranta da a makaranta allo na za ka ga an sa mana moda ɗaya an wanke mana rubutu na muna sha duka duk ɗaliban mutum fiye da ɗari moda ɗaya kuma a sha kuma lafiya kuwa zai ƙara na ba abin da zai samu kowa yanzu ne aka firgita yanzu da muke ta kiyaye lafiyan kuma mun fi ciwo na eh yanzu da aka ci gaba da abubuwa yan an fi ciwo saboda ai ciwo yana hannun Allah ne lafiya tana hannun Allah Allah ya bamu lafiya a lokacin za ka ga wajen shan ruwan zamzam da sauran ruwaye za ka gana ba ko ruwan zamzam da in ka gani za ka kofi ɗaya ne a daure kuma har yanzu a maka a wasu wurare akwai wannan za ka kofar gidan mutum ya sa abin ruwa da kofi a daure da shi ne dai za ka sha don kofin ma yana daure kuma haka za a yi ta sha to kaga wannan za ka ga wato hikimar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fito na yadda za a yi a sha ruwa babu numfashi a cikin ruwa babu kuma irin shan raƙumi za ka ga wani lokaci mutum arba'in sun zo kofi ɗaya sun sha ruwa da shi a taro da aka yin wannan za ka ga yana da muhimmanci ma wani za ka ga ruwan ma ba yawa kwakwada ɗaya zai yi ko kwakwada biyu ko uku ta irin wannan halin ne za ka ga hana numfashi da aka yi za ka ga wato hikimarsa ta fito saboda kada wani mara lafiya idan yana da wata cuta wannan numfashin ya shiga cikin wannan ruwan ya sa kuma wasu su kamu da wannan cutarwa da musulunci shi ma baya so shi yasa aka sa wato a yi wannan a bar wannan al'ada ta numfashi a cikin ruwa da kuma shan ruwa shan irin shan ragumi wallahu ala Allah mun gode ma an bude ba sai da an yi alluran corona ba yawa mai wanda yake da niyya sai ya azama an bude za a je jiragen duniya za su ga a sai godiya ga Allah madaukaki sarki eh wannan na ga wani ya rubutu ya ce yana wa putin godiya saboda shi ne babban likitan da ya karar da corona na wai shi ne babban likitan da ya karar da corona a duniya to su wannan yaƙi-yaƙin da ake yi mu dai ba ruwanmu da su mu dai allah ya kiyaye kai ya zo wajenmu kuma ba ma goyon bayan kowa na? yawa ɗan uwanmu da suke ciki Allah ya kiyaye su wannan sunna ce ta Allah dama Allah ya faɗa wajen aka rayu ka ji Allah ba da zalimi na ko ولولا دفاع الله دفاع الله الناس بعدهم ببعد لفسدت الارض da ba dan Allah yana daukan wasu mutane ya bigi wasu ba da duniya ta lalace haka Allah yake yi sai Allah ya dauki wasu azalimai ya jiki wasu azalimai da su don wasu kuma azalimai su ji tsoro na cewa cewa ba fa su kadai ne a duniya ba na yawo ba kuma da abin da suka ga dama za su yi ba mu dai da yake mun riga mun kauce tsarin Allah shi yasa aka mai da mu wato mene aka yi ta cin aka yi ta mana wulakanci a duniya na nufin al'ummar musulmi aka yi ta cin zarafin mu saboda mun kauce wa dokar Allah tun farko domin da Allah maɗaukacin sarki ya sa mun bi dokar Allah yanda Allah ya tsara mana da mun bi ta da da ba haka ba da yanzu ƙasan musulmi shugaban musulmi na duniya sai ya zama kamar shine shugaban rasha Allah sa kun gane karatu na yau a ce shi yanzu misali misali nake a ce shugaban rasha yanzu shine sarkin musulmi na yau dama haka dama haka Allah madaukakin sarki Qur'ani ma haka yazo wannan ka ayar da Allah ya ce wa aidu lahum masadatu min quwwatin wa min ribadil khair turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum afili yake ma'anar ta kenan ni wata na da zana ta ne kai ina ma shi gawara ce kalmar shahada ya zama musulmi kawai sai mu nada shi sarkin musulmi ah ko ba zai yawa ba fa haka duniya take saboda wasu azalimai ne su kawai zalunci suka sa a gaba akwai kuma waɗanda su kuma addinin Allah ne ba sa so to kuma bayan da ka iya da su kawai kuma da ƙarfi haka suke hana shi to Allah maɗaukacin sarki dama ya ce kawai a ɗan zama kada ya zama an bari haka Allah ya kiyaye. Alaikum salam. نعم نعم eh to har gyada ma ko ture ne gara a kade ta yace kaga maganar hura abinci kaman gyada fa idan mutum ya murje yana sai ya fitar da to shi ma hurawan ba ba ba so sai a kade a ayi bibita a bibita shi yawa yanda saboda hurawan ne ba a so wallah ala eh lalle an naji wani yana sa bawon gyaɗa yana da amfani wannan ba bawon ba na baya ba yawa ina zama dan abinda ake in ana murza gyaɗa ake cirewa tukago to والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يسمون سلام على المرسلين الحمد لله